الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba a yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai tarin albarka yinin lahadi wanda yau wata na sha ɗaya watan zurki da yana da kwanaki goma sha biyar sha biyu ne? na'am watan zulqa'ida yana da kwana 15 15 ga watan zulqa'ida yau hijira na da shekara 1400 da ainihin 44 wanda ya daidai da 4 ga watan 6 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan majalisi namu wannan masallaci da ke daura da gidan Alhaji Salami Nangi a nan unguwa ta Buba Shango a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin na Umdatul Haka min kalami khairil anam na babban malami alhafiz abdulgani bin abdulwahid al-maqdisi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da yi cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kewayar mako irin wannan idan ba su bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata karatu ya zo da mu ƙarshen babi wanda yake magana kan almazi wa gairi mun karanta babin da yake magana kan mazi da waninsa ya kawo mu ƙarshen babin za mu tashi a babin al'usul bin aljanaba a shafi na goma a littafin kuma wannan shi ne darasinmu na biyar a littafin inshallah maliki cewa babu al'usul bin aljanaba babi zai yi magana game da wanka na janaba idan an ce al'usulu shari'a tana nufin wanka na shari'a duk inda shari'a ta yi maganar alhuslu to aglab ana nufin wanka na shari'a wanda shari'a ta umarce ka ko na wajibi ko na mustahabi ko na sunna shi kuma malamai suke cewa dukkan wani wanka inda ya shari'a ta ce a yi to dukkansu irinsu ɗaya kalarsu ɗaya sai dai niyya ta bambanta wanka na janaba da wanka na haida ga mata ga wanka na nifasi ga mata ga wankan juma'a da wankan idi da wankan da kafiri zai higa musulunci da wanka wanda yi wa gawa wanka shi ma suna ta ce yi wanka duk wannan wankan da shari'a ta ce a duk iri ɗaya ne inda ake samun bambanci niyya za ka yi wanka dan kaza za ka yi wanka dan kaza za ka yi wanka dan kaza wannan shine kadai abin da ke bambanta su amma duk siffofin wanka a shari'ance guda ɗaya ne to malai yake cewa babu al-ghusl min al-janaba babi zai magana game da wanka na janaba hadisin farko a babin shine hadisin sahabi Abu Huraira radiyallahu an shine shi an Abi Huraira radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wa sallama laqiyahu fi ba'd turuqi al-madina wa huwa junubun sai na abu huraira Allah ya ƙara yadda da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi a wata hanya daga cikin hanyoyin garin Madina wa huwa junubun shi kuma abu huraira a lokacin yana da jajjaraba a jikin shi kuma wannan zai nuna mana cewa manzon Allah yana zagayawa ke iya zagayawa in ta kama ya je dubiya ya je ta'aziyya har kasuwa yana shiga an fahimta duk dai wani guda ya halatta a ji a shari'ance in ta kama manzan Allah yana zuwa sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya ce mun haɗu da ma'aikin Allah cikin hanyoyin garin Madina a lokacin shi kuma Abu Hurairah halin yana da janaba bai samu yayi wanka ba qala sai ya ce fa khanastu minhu sai na dan boyewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan boya fa zahabtu fagtasaltu sai na tafi na yi wanka ina hango manzan Allah ban yadda mun haɗu ba sai na ɗan ɓoye sai na zagaye sai na je na yi wanka su maji ito sannan sai na zo gunda manzan Allah yake fakala sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina kunta ya aba horaira aba horaira ina ka tsaya ne na hange ka amma ban ganka ba kana ina ƙala sai abu horaira ya ce kuntu junuban a lokacin akwai janaba jikina fakarihitu an ujari suka sai nake kyamar na zo na zauna da kai ko nake kyamar na zo na gaisa da kai wa ana ala ghairi dahara kuma a lokacin ni bani da tsarki an fahimta iya jin kyamar ya zo ga manzon Allah shi kuma bai da tsarki wannan kyamar hana bai zo a lokacin manzon Allah ya gaishe ba sai dan boye ya zagaye jiwanka fakara sai manzan Allah ke ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wannan kuma a galibiya idan manzan Allah ya mamakin wani abu ya faɗar wani subhanallah sarki ya tabbatar wa Allah innal muslima wa fi riwayatin al mu'mina la yujnis la yamjus cewa shi musulmi a wata riwayar shi mumini baya zama najasa dan akwai janaba jikinka wata larura ta sa baka yi wanka ba baka yi tsarki ba to ba a hana ku gaisa da mutum ba a hana ku zauna da shi ba an fahimta akwai wa'ansu abubuwa da shira ta ce ba za ka yi ba kamar shiga masallaci daukan alkur'ani an fahimta duk wannan shari'a ta ce da dawafi shari'a ta ce ba za ka yi ba amma ku zauna da mutum ku gaisa da shi ku tattauna to wannan duk shari'a ta halatta da wannan ba matsala ana ganewa amma a kullum muna faɗa cewa ba a son mutum ya dinga jinkiri yana barin janaba jikinsa matuƙar in ba da larura ba duk lokacin da janaba ta same ka gaggauta zuwa kai wanka wannan shine ka'ida kuma shine abin da shari'a ta fi so amma idan larura ta sa wani abu ya gindaya ya tsaye da kai baka samu damar wankan ba ko jinya ko wani uzuri dai na rayuwa karɓaɓɓe a shari'a to wannan shari'a ta ɗauke ma wannan laifi har sallah ma za ka yi da taimama an fahimta duk wannan za ka yi wannan abubuwa to amma matuƙar ba uzuri babu dalili to shari'a ta kyamaci yawan zama da janaba ba kai wanka ba to manzon Allah ke cewa lalle shi mumini ko musulmi baya zama najasa idan da janaba jikinka baka samu dama kayi wanka ba ba haramun ba ne ka zo mu zauna da kai mu gaisa da kai mu tattauna an fahimta hadisi na gaba daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha an Aisha ta radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kare ya dare ita kala take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance izaktasala min aljanaba idan zai yi wanka daga janaba ghasala badnihi iya wanke gangan jikinsa shine albadan iya wanke jikinsa gaba daya summa tawadda wudu'ahu lis-salah sannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alwala irin alwalar da yake in zai sallah eh yadihi ne ko akwai banga bangare mutum sosai ba ghasala yadihi yawa manzon Allah zai wanke hannayensa sun matawadda wudu a hulisala sannan sai manzan Allah ya alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah an gane ko sun mai gita silo sannan sai ya wanka nan farko da ya ce rasala ya dai to wanke hannu zuwa nan maɗaurar abu an gane ko ilil mai faƙai iya ilil ku'ai ne ilil ku'ai nan yake wankewa kuma ƙa'ida idan zai alwala sai ya fara wanke nan sau uku haka shi ma wankan sai ka karkata ka fara wanke hannunsa an fahimta bayan ya wanke hannayensa sai na Aisha take ta sannan sai daura alwala summa yaktasil sannan sai yi wanka summa yatakhallal bi yadihi sha'rahu sannan sai ya tsatsefe gashin kansa da hannayensa ya sa hannayensa ya tsatsefe gashin kansa da rigimun shi hatta iza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai ya tabbatar zanna a nan ta haƙiƙi ne har sai ya tabbatar ba zato ba ne har sai ya gamsu cewa dukkan fatar jikinsa ta game da ruwa aruwa bashirata fatarsa ta haɗa ruwa ko ina ruwa ya taɓa take an gane da kyau ko a fada alaihi a alma salasa marar sannan sai kwaranyo ruwa tun da kansa har ƙasa sau uku su magasala sa'ir jasdi sannan sai manzon Allah ya wanke sauran sasannin jikinsa wannan kusan siffa ta ɗaya kenan akwai siffofi da ma'aikin Allah ya koyar na wanka na janaba ko wanka na shari'a siffofi da yawa wannan ɗaya ne daga cikin siffofin an fahimta yawa hadisi na uku a babin a wakanar taqul ita na Aisha tana cewa radiyallahu anha kuntu agtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace na kasance ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna wanka min ina in wahidi daga abin wanka guda daya ko kace baho ko bokiti ko ƙwarya an bayyanta abin wanka guda daya nana Aisha tace da ita da ma'aikin Allah suna wanka tare nagtarihu minhu jami'an muna haduwa mai wanka da shi gaba daya an fahimta kaga she sunna ne har kuma kasance kun yi wanka tare da iyalinka musamman har in kana ganin ko akwai matsala ba ta iya ba ko wani abu da sai ka koya mata practically to wannan ba matsala ba ne ka koya mata yadda ake a shari'ance haka ma aka bi so a matsayinka namijinta ka koya mata yadda ake wannan shi ne daidai hadisi na gaba an maimuna bintul harith daga nan maimuna bintul harith zauj nabiya sallallahu alaihi wasallama ita ma mata ce a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat nana maimuna tace wada'tu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wadu'a al janaba wata rana na ajiye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata abin yin wanka na janaba wadu'a shine abin abin wankan kaman al wadu'a abin alwala al wudu' ita alwala din biddamil wa aw fatil wa an gane ku ta ajiye masa abin da zai yi wankan janaba da shi an gane ko fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi maratayn sai karkata ruwan ya karkata sai ya wanke hannunsa ya zuba a damansa sannan ya wanke tare da hagunsa an fahimta maratayn sau biyu au salasan ko sau uku su maghasala farjahu sannan sai ya wanke gabansa inda al'aurarsa take summa daraba yadahu bil ard sanan sai ya bigi hannunsa a ƙasa aw il ha'id ko a jikin gini al arda dandanin ƙasa al ha'id kuma gini an fahimta manzo Allah ya bigi hannunsa ya wanki domin hannunsa ya taba wannan najasa din ko ya taba wannan janaba din shine hikimar sashi a ƙasa ya wanke ko jingina shi da gini ya dirza ya wanki an fahimta marratain aw salasan mali ce sau biyu ko sau uku suma ghasala asuma tamadmada wastanshaqa sannan manzon Allah sai kuskure baki sannan ya shaki ruwa ya faci wa ghasala wajhahu wa zira'ihi sannan manzon Allah ya wanke fiskarsa da kuma hannayensa summa afada ala ra'sihi hilma sannan sai kwararo ruwa a kansa suma gasala sa'iri jasdihi sannan sai wanke sauran sasannin jikinsa summa tanaha sai baya baya agu daya ya wanke hannayensa sau uku ya wanke gaban shi al'auran shi an gane ko ya wanke kansa sannan ya wanke bangaransa na dama ya wanke bangaransa na hagu da ya zo wankin kafa sai yo baya baya shine tanaha ke agun da ya tsaye duk wannan aiki wankan to ba a gunya wanke kafan ba sai baya haka sannan fagasala rijlaihi sai ya wanke kafafun shi fa'ataitahu bi hirqa sai na zo masa da hankici ne hirqa falam yaridha bai dawo man da ita ba sai riƙe a hannunsa faj'ala yanqudul ma'a bi yadihi sai yasa yake tsantsame ruwa da hannayensa an fahimta sai sa hankici da yake tsantsa mai ruwa kafin ya sa kayi shi haka na na maimuna da shi na? ya kamata wani haka yi kwanar da su ya kamata wani zai kasance na kwanar da su an fahimta kaga abinda za ku gane hikima ta musulunci da aka zo maganar wankan a aikace to iyayen mumine matan manzan Allah suke hakaitowa an fahimta su suke hakaitowa domin bangaren su ne namiji kamar abu horera sai dai ya bada labari ko ya ce manzan Allah ya ce mana kaza ya ce mana kaza ya ce mana kaza amma zancen a tsara abin irin wannan a ce daga kaza sai kaza an yi kaza to babu shakka ko shi manzon Allah ya faɗa ko iyalinsa su faɗa an fahimci wannan wannan shine hikima da malamai suke fitowa ƙarƙashin wannan nanan maimuna take cewa sai ta meka masa tawul sannan ya tsantsame ruwa da hannunsa da shi wannan tawul hadisi na gaba daga Abdullahi bin Umar radiyallahu an daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare da shi أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب الله يقاري دادي شيكي تشوا قال يتي يا رسول الله يا مائكين الله صلى الله عليه وسلم أيركض أحدنا وهو جنوب Umar yake tambayar manzo Allah ɗayan mu zai iya yin bacci da janaba a jikinsa qalu man ba asna min markadina haza ma wa abdurrahmanu sadaqal mursalun eh barci kenan waya ta haimu daga barci mu kaga bayan Allah da suke kwance lafiya a kabarin su Allah ya san muna cikin su a kabarin kamar barci suke suna hutawa da kiyama ta yi ke suke cewa man ba a sana min markadin waye ko muna barci ta shi sai mala'ika ce haza ma wa abdurrahman wannan shine abin da Allah mai rahama ya alƙawaranta a yau zaman kabari zai kare za a je a yi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ta huda kuma wannan shine abin da manzali so ga sata an fahimta kaga wannan alama ce ta bayin Allah ma ka duba yadda kabari yake duk wanda ya je ya ga yadda ake tona kabari a san mutum a binne to matukar kana da imani sai hankalin ka ma'aikin Allah da kansa yake cewa ba wani abin da ido zai nuna masa a duniya hankalin sai tashi kamar gabar ma'aikin Allah da kansa yake ba ido dai bai taɓa nuna masa abin da zai ji hankalin sai ya tashi kamar gabar amma yanzu abin mamaki wai a makabartar kuma dan adam yake sata a makabartar a gunda za a binne mamaci a nan don ƙwarin rai da ƙarfin hali ɗan adam musulmi da ya san zai mutu a zogon abin ne shi wai shi ne kuma zai yi abin da ubangiji ya inda insani da rabbi la kan mutum yana taurin kai ba mutum yana da iya yi wa ubangiji su butulci usman dan affan allah ya kare da shi wata rana an ji an binne wani da shi da aka binne wata gawa da shi ya tsaya kan kabarin yake ta kuka har sai da gemunsa ya jike da hawaye sai sahabban usman dan afan suke cewa ya bi ma ya biki ka ya amirul mu'minin ya amirul me baka kuka me kake kuka haka sai ya ce sami ito rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ni da kunne na na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabara huwa awwalu manazil al-akhirah cewa kun ga kabari shine masauki na farko na lahira shine zangon farko na tafiyar ka lahira yace in kabari yayi kyau to abin da ke bayan sa yafi kyau idan kabari yayi muni abin da ke gaban sa yafi Usman ɗan abinci da kunne na na aikin Allah ya Idan kabari ya yi kyau, to abin da za ka samu a gaba ya fi kyau. Idan kabari kuma ya yi muni, abin da za ka tarar a gaba ya fi muni. Haka manzan Allah ya faɗa su lari su. Kuma wata rana shi ma'aikin Allah da kansa an je an binne gawa da shi, da aka sa gawan kabari aka binne ta, sai ce limisili haza fali ya amalil amilu. saboda irin wannan ranar dukkan wanda yake sha'awar ya zauna lafiya je aikin kirki ya je ta aikin kirki ya sauke wajiban da Allah ya dora masa sannan ya ci gaba da neman rahmar Allah ta hanyar ikon alkai an fahimta to saboda wannan iya nuna mana kan cewa bayan Allah na kwarai idan sun shiga kabari to wajen mutu suka ji duk wannan rigimar da yake a duniya wallahi ba su ita sai ya gwammaci dama dama ya dade a can din ba dama baya na aka cire tallafin mai ko har in dai ka je a sa'a wallahi ka zaka ci dama ba ka nan ba domin can din gun hutu ne gun zaman lafiya ne ma'aikin Allah ke cewa in aka sanya ka a kabari aka ma tambayoyin nan ka amsa Allah ya samu da cikin su sai mala'iku suke cewa nam nawmatal arus kai bacci irin baccin ango angon da bai da matsala an gane ko kamar dan daga ango a kusa da mu kai bacci haka manzon Allah ya ce mala'iku za su ce nam nawmatal arus kai bacci irin baccin angon da bai da damuwa an fahimta haka za ka yi ta bacci cikin farin ciki da nishadi har kiyama ta tsaya baka da damu al'umma suna ganin an tona rami an binne ga ga zafin kasa ga zafin tukwane ga zafin kaza duk ana ta wannan tunanin amma kai inda kake cikin duk duniya ba inda kake nutsuwa manzon Allah ce za a wasa'a ma kabarin maddal basar idan ka iya ƙarshen ganin ka za ga duk cikin wannan ne duk wannan matsin kai ne kake ganin ka sa shi a matsin amma shi a cikin yalwa da jin daɗi yake Allah ya ba mu sa'ar mutuwa Allah ta'ala ya sanya mu amsa tambayoyin kabari Umar ɗan Khattab Allah ya kare da shi yace ya rasula ɗayan mu zai iya kwantawa bacci akwai janaba jikinsa kina ayar qadu ahaduna wa huwa junubun ɗayan mu zai iya yin bacci alhali da janaba jikin shi qala na'am sai manzo Allah ce eh zai iya yi amma idza tawadda ko idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub idan ɗayanku janaba ta same shi zai iya yin alwala sai kwanta yi bacci can ketuwan alfijir ko lokacin da zai tashi sai tashi yayin wankansa kuma ya ci gaba da ibada shi an fahimta sautari ruwaya ta nuna manzo Allah yayin wannan idan janaba ta same farkon dare sai alwala ko sai kwanta can lokacin da zai tashi idan ya tashi sai ya wanka kuma sai ya ci gaba da ibadarsa an fahimta a ya ce zai iya yi amma ya yi alwala idan janaba ta same sannan sai ya kwanta amma alwalawai ba wankan take daukewa alwalan a lokacin ba wankan ta dauke ba an dai baka dama ne shari'a ta yarje maka haka idan kuma ka tashi kafin ka fara ibada sai ka yi wankan Allah ya sa mun gani hadisi na gaba daga ainihin nana Aisha ko daga Ummu Salama ita ma zaujan nabiya sallallahu alaihi wasallama daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kale take cewa ja'at ummu sulaim ummu sulaim tazo imra'atu abi talha matar aba talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tazo nan ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ita ummu salama take bada labarin ummu sulaim tazo ta zo ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an gane da ke ko? faƙalar ta ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah inna Allah la ya stahaye min alhaq daga jinta kasa mai ilimi ce an gane yawa mai ilimi ce ta zo neman fatawa da ƙarin bayani ne a gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta ce ya rasulallah Allah baya kunyar gaskiya Allah baya kunya game da bayyana gaskiya fahal alal mar'a min ghuslin iza hiya tamalat iza hiya ihtamalat ko ihtalamat shin ita mamace idan ta yi mafarki akwai wanka a kanta ummu sulaim take tambayar manzon Allah wa ita ma idan mace ta yi mafarki irin mafarkin da ɗa namiji yake ita ma za ta yi wanka akwai wanka kanta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am sai maza na ce e ita ma za ta yi wanka amma izahiyar ra'atil ma idan har mafarkin nata ya sa ta fit da ruwa to wannan fitar da ruwan shine zai sabbaba wanka an fahimta amma dan mafarki kayi kamar kana tarawa da iyali a mafarki amma ka tashi ba abin da ya fita daga jiki ba za ka yi wanka ba an fahimta amma mafarki da yake sabbaba wanka ka tashi ga gaban ka ya fit da wani abu to wannan shine zai sabbaba ma yin wanka a shari'a dan dama daga cikin sharadi ko wajibcin wanka akwai khurujul mani bi lazzatin muta'ada idan mani ya fita to wajibi ne wanka ya samu dan adam ko ta hanyar jima'i ko ta hanyar da an fahimta sai manzon Allah ya bata wannan amsa din kun ga wannan ko malamai suke cewa ashe ya halatta mace ta je ta tambaya game da addini ya halatta mace ta yi tambaya game da addini a bata amsa domin ta korewa kanta jahilci an aisha ta radiyallahu anha daga nan aisha Allah ya kare dadi ta kare take cewa kuntu agtasilu janaba min sawbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam tace ta kasance tana wanke gunda janaba ta taba a tifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko gunda janabar ta taba sai na na Aisha ta sa ruwa ta wanke gun ta yakhruju ila salah da wannan tifar da ta wanke gunda janaba ta taba sai ya fito da ita ta bai masallaci an gane ko wa inna buq'al ma fi sawbihi alamun ruwan da aka wanke gashi na atumar ina gani kamar misali dan wani bai samu tumin ka sa ruwa ka wanke ai za ka ganin alamun gunda ruwan ya shiga to rana shi ina ganin alamun gunda na wanke din bai bushe ba mazala ke tafiya masallaci ce an fahimta ashe alamun abin da aka wanke ba zai cutar ba ba da jinsa bane in dai an wanke danshin lemar ko alamun gun da aka wanke ba matsala bane imani kuma wannan zai nuna kan cewa a lokacin manzon Allah sar ba su da wadatar tufafi an gane ko ba su da wadatar tufafi amma a yanzu har wani kayan bacci gare ku akwai kayan bacci akwai kayan gunci akwai kayan shiga ban daki akwai kayan kaza domin wadata ta yi yawa amma a wancan lokacin za ka iya fassara cewa ba su da wadatar tufafi shi yasa hakan take iya faruwa wallahu ta'ala ala sai malin ke cewa a wa fi lafzin wa fi lafzi muslim a lafazin imamu muslim lagado kuntu afrakuhu min saubi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan take ita wannan janabar injina na Aisha tana sa farcenta da kankare a tafar manzon Allah shine afrukuhu farkan kenan ta sanya farce ta kankare ma'ana kamar maniyin ya bi san kenan kamar idan maniyin ya bushe sai ta sa hannu da kankare wannan gun idan ta sa ta kankare wannan gun injina na Aisha Allah ya kare da ita fasal fa yusalli fihi sai manzo Allah ya sa tafafin ya sallar shi ba ma wanke ba ta kankare shi sai ya sa tafar ya sallar da kai shi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radiyallahu an daga sahabi abu hurairah Allah ta'ala ya kare dare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa baina shu'bi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl idan mutum ya zauna tsakanin gaban matarsa guda hudu sannan ya fuskance ta to babu shakka wanka ya zama wajibi gare shi wannan kinaya ce ta saduwan aure ake da ke shi musulunci kullum addinin kunya ne idan irin wannan ma'amala ta zo ta auratayya baya fitoyawa ya yi ta bayani filla-filla sai ba da abin a dunkule ko da kinaya sai a wuce domin addinin musulunci addinin kunya baya bayyana irin wannan abubuwa haka bayani ƙarara baya yi kinaya ce cewa ka kusanci iyalinka har ma kuka je ga saduwar ko da mani bai fita daga cikin gaban kaya kama an fahimta shine iza jalsa baina shu'abi al-arba idan har gaban kudu sun hadu sannan jahadaha shine ka fuskance ta ma'ana ka kusance ta da saduwa to faqad wajibal ghusl wanka ya zama waje wa fi lafazi muslim wa illa yanzu ko da bai inzari an fahimta dama daga cikin ka'idojin wanka na dole akwai muhibul kashfa fi farjil bani akwai al'auran ka ta ga cikin farji to ko da ba a yi inzali ba to wanka ya zama dole amma in a mafarki ne sai an yi inzali yake zama dole an fahimta amma in a haka ne har in dai aka sadun ko da mani bai ziba ba to matukar an sadun to wanka ya zama dole hadisi na gaba daga abi ja'far muhammad bin ali bin al-husayn bin ali bin abi talib radiyallahu an annahu kana huwa wa abuhu inda jabir bin abdullah ya kasance da shi da babansa a gun jabir dan abdullah Allah ya kare yadda da shi wa indahu qaumun a lokacin Jabir akwai mutane gare shi akwai mutane a gunsa fasa'aluhu anil ghusl su waɗancan mutane suke tambayar manzon Allah game afwan Jabir game da wanka Jabir babban sahabi ne ya zauna da manzon Allah yayi ilimi a gun manzon Allah da yawa to lokacin wannan manzon Allah baya nan an fahimta ya koma ga Allah har ma an safi shekaru da yawa to ya zauna iya bawa mutane fatawa game da wanka fakala sai jabir yake cewa ya kafika sa'ain ko ko sa'un sa'i zai ishe ka yin wanka yake biya wani fatawa kusan sa'i sa'i shine abin da ake fitarwa fidda kai din lokacin mu yayi wudin nabi ko lokacin da ake yin wannan zakatul fitr akwai shi wannan mudinnabi guda hudu ne sa'i daya mudinnabi shine kanana sa'i kuma shine babban sa'i dai suna cewa iya dab da babban kwanan shi haka irin babban kwanan awanni ba karamin babban to iya dab da shi bai karasa shi gaba ɗaya to sai jabir yake cewa sa'i daya ya ishe kai wanka fakala rajulun ma yakfi sai wani daga cikin mutane ke cani ba zai ishe ni ba sa'i ba zai ishe ni wanka ba ya jabir an gane ko faƙala jabir sai jabir ya ce yake cewa ka ne yake fi man huwa aufa min ka sha'aran wanda ya fi ka yawan gashi masu in ya ishe shi ya yi wanka shi ne man huwa aufa min ka sha'aran wa khairan min ka gashinsa ya fi naka ya fi ka alkhairi amma da sa'i ɗai iyayen wanka na shari'a yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iya nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko summa ammana fi saubihi summa ammana fi saubi fi saubi sannan kuma sai ammana fi saubi sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din bayan yayi wanka da sai sai shigo cikin tufafinsa ma'ana sai ya aminta da tufafinsa yayi wanka din sannan ya sako tufafinsa ya tawo masallaci har ma da alama za a gaga ruwan a cikin tufafinsa an fahimta shine sun ma'ammana fi thawbin wa fi lafzin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma ala ra'atihi thalathan a wata ruwayar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya zubo da ruwa kansa iya kwararawa kansa ruwa har sau uku idan ya zo yin wanka na shari'a qala radiyallahu anhu shi jabir yake cewa ar-rajulu wancan mutumin da yace sa'i ba zai ishe shi wanka ba allazi qala ma yakfi ne wanda yake cewa ba zai ishe ni ba huwa al-hasan bin muhammad bin ali bin abi talib radiyallahu anhuma abuhu muhammad bin hanafiya wannan duk jikokin sa yana ali ne radiyallahu anhu an gane ku jikokin sa yana sanar da alaka ta jini har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta a nan kuma za mu fahimci kan cewa musulunci iya koyar da tsarin tattalin arziki har a kan ruwa shari'a ta kyamaci almubazzaranci ko da ruwa ne ko da kana da wadatar ruwan to shari'a ba ta duka dinga zubar da shi haka kawai ba hatta a alwala sun ce makaruhi ne ka zauna ka dinga zubar da ruwa ba da ni kaga ashe musulunci ne addinin koyar da tattalin arziki addinin musulunci ba addinin almubazzaranci ba wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikwa da shayatin cewa kada ku yi almubazzaranci domin masu almubazzaranci su ne yan uwan shaidan inji Allah kuma a cikin da yake bayyana sifofin ibadur rahman wallazina idza anfaqu lam yasrifu wa lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana bayna zalika qawam su bayin Allah na ƙwarai sun tahi ciyarwa ba sa israfi ko ba sa ƙoro ba sa yin abin out of bukatar su kuma ba sa ƙoro bukatar su bata biya ba ta biya ba su wa kana bayna zalika qawama suna samun matsaya game da wannan wai dan Allah ya ma wadata a dinga abu iya lalacewa ana zubarwa ba daidai bane wannan shine asalin almubasaranci ko kai abin da ba za a yi amfani da shi ba a nuna gadara da isa da alfahari wannan Allah ba ya san wannan amma da za ka yi duk abin da za ka yi amma za ka taimaki mutane da shi wannan ba albazaranci ba ne ba albazaranci ba ne amma almubazzaranci shine kai abin da kai baka amfane shi ba wani ma bai amfane kuma ya lalace an fahimta a ce an yi abinci ba ku cinye ba ba a ba wa mabukata ba har ya lalace ya zo azub da shi a gona wani almubazzaranci ne an fahimta ko ka ɗinka tufafi wata ma har ta fara lalacewa baka sa ba shi ma wani almubazzaranci ne ko ka tara motocin hawa wata ma ta yi wata shida ba a hauta ba shi ma wani almubazzaranci ne ba daidai ba ne al'isarafi ya da kulu fi aihe malamai sun ce israfi alubazzaranci iya shiga komai iya shiga komai wani zai yi tifa amma a shekara ma ba zai sa tifar ba kagon alubazzaranci amma ka yi tifar da za akalla wata ɗaya wata biyu duk kasa su kasa ke wasu ba matsala ba ne ko in kasa ɗin baka gaji da su baka bayar ka yi wa'ansu duk ba matsala ba ne amma kai abin da har ai an ɗauko tufar a garin wanki ta fara yagewa ta gaji da ajiya to wannan gaskiya ba daidai bane iya cin albazaranci to wannan duk shine abin da malami suke ta bayani amma kai abin da al'umma za su wadata ka taimake su ai tai ana taimakon su wannan ba albazaranci ne hasali ma ka shirya take su mun gaba babi wanda yake magana game da janaba babi na gaba bab at-tayammu babi da zai magana game da taimama hadisi na farko a babin an imran bin husayn radiyallahu an daga sahabi imran bin husayn Allah ya kare yadda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ra'a rajulan mu'tadilan ya ga wani mutumi ya koma gefe ne mu'tadi ya fita daga cikin mutane ya koma gefe haka an gane ko lam yusalli ya koma gefe ana sallah ma bai sallah lam yusalli fil qawm da shi da mutanen da suke tare sun yi sallah amma shi bai ba fa qala ya fulan ma manaka an tusalli fil qawm kai manzan la iya koyarwa ba yace ya wane menene ya hana baka yi sallah da jama'a ba amma kai ne da wani banza can ana sallah ya tsaya ko ba ga muke cewa ba shi mace mace ko me yake wannan dan kasa haka yake yanke mai hukunci baka ji uzurinsa ba to wannan halayyar mutanen mu kenan yau kwata kwata ba sa baiwa dan adam uzuri ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yace ya kula daga jima akwai girmawa a gira ya wane ma mana aka menene ya hana ka an tusalli fil qawm kada mutane kai sallah me hana ka kaga manzala ya kolin attention nasa kuma zai ji menene a ƙasar zuciyarsa amma manzala da tsawa ya masa ba zai bashi amsa daidai ba an fahimta to shi mutumin sai ya ce fakala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah abin da ya hana ni sallah da mutanen nan asabatni janaba wallahi manzon Allah janaba ce ta same ni wala ma ko ban da an fahimta ina da janaba kuma ba ruwa a tattar da ni ban yi wanka ba yasa ban shiga mun yi sallah da mutane fakan sai mazan Allah ya ce alayka bis sa'id to ga kasa nan alayka bis alayka din ismu fi al-amr kamar kaje kai amfani da kasa mana kaje kai amfani da kasa mana fa innahu yakfi za ta sheka kaga anan manzo Allah ya koya masa taimama kenan har in janaba ta same ka baka da ruwa ko ba za ka iya wankan ba ko in kai wankan za ka yi jinya ko jinya za ta ƙaru ko suna cewa ma lokacin sallah zai wuce ka rasa jambi duk suna sa a cikin dalilai sai ka zo ka samu ƙasa ka yi ta yauma ka je kai sallah ka shi kuma sallar ta yi in ka samu dama daga baya sai kai wankan ka shi amma ita wannan sallar da kai da wannan ta yauma ta yi ba za ka sake ta kaga wannan rukusa ta musulunci sauƙi na musulunci sai ce alaika bis sa'id fa innahu yakfi kaje kai ta yawa na in kai ta yawa ta ishe kai kai sallah tare da jama'a can ka samu ruwan sai kai wankan ka shike an ammar bin yasir daga ammar bin yasir radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda da su qala yace ba asani annabi sallallahu alaihi wasallam fi haja manzon Allah ya tura ni wani aikansa ya aike ni domin biyan wata bukata an fahimta shi wannan sahabi ya ce manzan Allah ya aiki shi hijawa ya sirwa ko ammar kai ammar ammar ya ce manzan Allah ya aiki shi ya je biya masa wata bukata ko ya je masa wata aika daga jiko ba a garin bane aikan ta tsallake garin mai ta fita wani gari sai an marike ta fa'aji na fito a wannan aika da manzon Allah ya min ina hanyar tafiya ban da ba sai jaraba ta kama ni falamma ajidul ma ban samu ruwan da zan yi wanka da shi ba an gane ko to anan zai yi ijtihadin sa ne wannan a lokacin bai san ana taimama ba ba babba maki a lokacin manzan Allah bai koya masa ko ba a sako da ya taimama ba ko kuma iliminsa bai jikun ba da zai iya yi ba yake cewa tamarragtu fi sa'id da janaba ta kama ni ba ruwa ko sai dinga birgima a ƙasa ne fatamarragtu da dinga birgima na yi birgima a ƙasa kamar tamarugu dabba kamar yadda dabbobi suke birgima sun ma'ataitun nabiya sallallahu alaihi wasallama fa zakartu zalika lahu sannan ina dawa ga manzala sai na ambata masa haka nace manzala ai kana da kan faje na ba ta sami na hanya amma ba da ruwa ba sami ruwa ba amma sai ne birgima a ƙasa kamar yadda dabbobi suke yi fa qala sai manzon Allah ya ce da Ammar inna ma kana yakfi ka an taqula bi yadika haka ai da ma kai haka da hannunka da yayi tsarma da ba sai kai birgima a ƙasa da kai taimama ka buga ƙasa hannunka ka shafi nan ka shafi fiskanka shikenan magana da kai ba sai kai birgima ba shine ya kafi ka an ta kula bai dai ka haka manzo Allah ya kwatanta mai taimama ke summa daraba bi yadihi al-ardh sannan manzo Allah ya bigi hannunsa hannayensa biyu a ƙasa darabatan wahida bugu guda daya summa masaha shimal ala yamin sannan sai ya shafi hagunsa da damansa nan kenan ya dau damansa ya shafi hagunsa ya sake shafar cikin damansa ya haka ya haka ya haka an fahimta da ya buga sai ya dauko duk ya shafe nan ya madaurar agogo ana fahimta wa zahiru kaffaihi wa wajhahu da nan bayan nan kine zahiru kaff nan baɗin da kaff cikin tafin hannu da bayan tafin hannu cikin har tafin hannu da bayan tafin idan ya shafi nan kowanne sannan sai ya shafi fiskarsa gaba ɗaya shi ke taimaka mata kai wannan shi da taimaka ko sakan talatin ba za ka yi ka samu ƙasa ka ɗora hannayenka ka yi haka ka shafe su ko ina ciki da bai kasar ta shiga sannan ka ɗauko da shi hannun guda biyu duka sai ka shafe fuskan ka duk iya irin da kake wanki a lura da shi sai ka shafe shi da ƙasa shi ke da magana da kai ka rike sannan ka kawai an fahimta wanda shi taimama kuma taimama da yawa za a ga mutum hatta ahalu suna ɗin abin da aka shar'anta ka yi taimama sai ga da yawa mutane ba sai akwai abubuwa da yawa akalla sun kai wajen guda shida wanda hatta ahlus sunna din ma diwa wallahi ba sa iya aikata su kaga kamar ajiye azumi ga marar lafiya ko tafi ba ko matafi zaka ji wai mutum amna ma tambaya cewa wai mutum ne ba shi da lafiya har ana mai ƙarin ruwa kuma iya azumi sautari ana cin karo da yawan tambayar ya halatta mai azumi ya ƙara masa ruwa misali har inda jinyar ta kai a ƙaruwa ka ajiye azumi mana tun da Allah ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra an fahimta abu na biyu kasaru zaka da yawa mutane suna kiyamatar kasaru tafiya zaka yi amma sai ga da yawa waka suna kiyamar yin kasaru kuma kasarun nan shari'a ce ta ce a yi ko manzon Allah ya ce Allah iya son idan ya bawa bawa sauƙi ya ɗau sauƙin kamar yadda Allah baya son ka zai kiwo abin da ya haramta ha kuma yake ƙaunar in ya baka sauƙi karba an ce manzon Allah iya bari eriyar gonakin garin Madina sai ki kama kasarun sa kawai an fahimta kaga abu na biyu kasaru da yawa ba a yi ana kyamar abu ko mu dai wai ba dauko ta ba wani ya zami a ni ba dauko kasar ba kai kace wani kaya ko shi bai ɗauko ta ba shi bai ɗauko ta ba an gane da kyau ko abu na gaba kamar al'amari na rabon gado ƙwar'ani ya ce duk lokacin da za a raba gadon wani mai dukiya da allah ya mai rasuwa to kafin a ji a raba gada to allah ya ce duk wanda suka zo shaidawa ko 'yan uwa na kusa marasa gado a ɗauki wani abin a basu a cikin dukiya وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين sai ce farzuquhum min ay farzuquhum fi malil mayyit ko min malil mayyit daga wannan dukiyar ta mamacin kafin a raba gado ga kani uwa ɗaya uba ɗaya amma iya da ya kasu ba zai gado ga wani babbansa ga wani kawunsa ga wani makotansa ga wani jama'a an zo za a shaida to Allah ya ce kafin a je a ce wane ga naka wane ga naka to a ɗan ebi wani abu a aji su waɗannan da ba su da gadan su waɗannan da suka zo shaida rabon gadan a ɗauka a wasu amma sai ka raba gado ɗari ba ka yi wannan kuma nassun ƙwar'ai ne sharanta a yi wani ba a yi an fahimta suna nan da yawa irin wani abu a sunance da nassi na ƙwar'ani ko nassi na hadisi amma sai ga ana kyamar aiwatar da su to na yawa da jam'i jam'i na takaddir da akhir da hada sallah a wani kun har rigima ma yake a ce wane suwa da sun ce ai suwa da sun ce ba za a yi ba masallaci yau ke kauye da rigima to me zaki shari'a ce ta ce a inda an shirka ka'idon shari'a ce ta ce a yi kai matafiyin kuma an baka dama ka haɗe azhar da lasar a farkon azhar ko a ƙarshen azhar ko a farkon lasar ko a ƙarshen lasar da an baka wannan dama ka haɗe magrib da isha ko a lokacin magriba ko a lokacin isha an baka dama idan kuna gida ana ruwa ko hadiri ko ruwa ko an yi ruwan akwai caɓi a ƙasa nan ba duk an ba ku dama ku haɗe salloli amma shi ma da yawa wajen jama'a ba sa sai fita haka ne ana samu a can cikin garin ma haka ake samu wanda kawai zai fice ya fice sa ba zai ba kuma je ta sashi kare to kaga dai an yi asara da yawa ka san sai kuma in dai har ka san zaka bi limamin kai sallan asuba bayan sa kai azhar bayan sa kai la'asar to kuma dan ya zo zai yi sallah ka san dai ba jahilci bane ka sani ina fata an fahimci wannan in dai har ka yadda za ka bi liman shi ne limaminka ai duk abin da ya game da sallah ka sallama masa in ɗan adam ne shi ya yi wani kuskure bai wuce kuskure ba sai a masa tuni ko a gyara masa to amma in dai irin wannan abun ne ka ga liman ya jagoranta ba mantuwa ba ba rahin sani ba ai dole ka sallama masa ofis ɗinsa ne aikinsa ne yanzu ka je wurin likita ka ce zai ma allura ƙarfe kaza ka ce kai baka yadda ba ka yi saka yi wannan kuma sai addini muke da wannan tauran ka muke da wannan abun nan ka je likita ce karfe shida zama a lura ka ci abin yadda ba sai karfe takwas ka yi daga faɗa masa wannan ai baka isa ba saboda ka wannan addini ne wanda ya kamata mu dinga sallama ma abotan abu alamanin su malike cewa a sai jabiri ke faɗawa haka ne ko ammar ko yawa ammar bin yasir ke faɗa manzon Allah ga abin da yi sai na mina yi birgima a ƙasa sai manzala ke cewa ai ya ishe ka kai haka sai ke cewa ai sai bigi hannayensa a ƙasa sai kwatanta mai taimama an gane kowa zahiru kafaihi wa waje a hujji hadisi na gaba daga jabir ɗin a bini abdullahi radiyallahu an daga jabir ɗan abdullahi allah ta'ala ya ƙare da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uɗitu kamsan amin kyautar abubuwa guda biyar kage ce o tsitu wannan fi'il wa fa'il yake daidai yake ce a tsani Allahu kamsa amma da yi wa farkon fi'ilin don ma to ya indikitin ba za a faɗi fa'ilin ba ya sa an ɓoye fa'ilin o tsitu an bani to waye baka an fahimta kuma akwai dalilai da yawa da suke sa a ɓoye fa'il ɗin in dai manzan Allah ya ce an ban abu kaza to kaɗa'an ba wanda ya bashi ba Allah ba amma inda ya sa lahaja da zikirul fa'il ba ba sai ma an bace Allah ba ko in dai manzan ya ce an ban kaza to kai Allah ne ya bashi an fahimta ko ƙur'ani ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalu ya ku mutane an buga muku misali ku zo ku ji waye sai buga misali a ƙorani Allah ne kaga lahaja lisgir fa'il huda duriba masalan daidai yake kace daraballahu masalan in ka warware fi'ilin da duk wannan kaida ce ta larabci to manzala da yace o titu kamsan kamar daidai yake kace a tsani Allahu khamsan Allah da kansa ya min kyautar abubuwa guda biyar lam yutihunna ahadun min al-anbiya qabli manzo Allah ke cewa ba wani annabin da aka bawa da yazo kafin zuwa tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi isa alaihi salam ba wani annabin da allah ya masa wannan kyautar in ba ni ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma kyautar da allah ya wa annabi muhammadu har mu a ci har mu a cikin kyautar ba shi kada ya kaiwa na farko ke cewa nusirtu bir ru'bi masirata sha'ari yace an taimake ni da tsoratar da abokan gaba in za mu yi yaƙi tun wata guda ka ba mu yaƙi a ce an sa ranar yaƙi wata guda ka san a lokacin rana ake sa a ba da goron gayyata a sa rana a ce ranar kaza ga wata za a haɗu abu kaza to har in an yi datin ɗin yaƙi kafin wata guda to Allah zai kimsawa kafirai tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine nusratu birrubi masirta sha'a ke sun yi kwana talatin cikin fargaba Allah ya sa musu tsoro a zuciyarsu a zuciyarsu an fahimta na farko kenan na biyu wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura manzon Allah ya ce Allah ya sanya mini ƙasa ta zama gun sallah kuma ta zama gun alwala masjidan ahine makanu yusalli tahuran shine makanu tawadda Allah ya sanya min ƙasa duk inda ƙasa take in dai ba najasa ta bayyana a fili in ta kama za ka yi sallah kuma ƙasa in dai ba najasa a fili in ta yi mata kama ka za ka yi buga kai ta wurin amma ba annabin da aka bawa ta yi ba tun daga annabi adam har annabi isa da isa ba a ba su wannan damar kuma dukkan annabawa Allah bai da su yi sallah a ko'ina ba sai a gun masallacinsu an fahimta Allah bai da su yi sallah a ko'ina ba sai inda suke ibada nan za su yi sallah amma mu an ba mu wannan dama sanadiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ayyuma rajulu min ummati adrakatu salata falyusalli manzala ce duk wani dan al'umma ta duk inda sallah ta da suke ka zaka yi sallah kana cikin tafiya a mota lokacin sallah kai faka samu wata bishiya yi Allah kai sallah ka shi kenan duk inda sallah ta da suke ka tsaya kai sallah ka kawai fa ayyuma rajulun min ummati dukkan wani mutum cikin al'ummar nan tawa adraktu salah har sallah ta riske shi fali yusalli sai sai sallarsa an fahimta wa uhillat li al-maghanim al-maghanim sannan ni in ji manzon Allah Allah ya halatta mun da gani idan an yi yaki da kafirai sun gudu ko an ci nasara a kansa an samu kayayyakin su na dukiya ina gani ma ai to manzala ya ce mu an halattar mana mutum yi amfani da ita amma duk annabawa an sun yaƙi an samu ganima abu ɗaya ake tare da sai ta kone da shi ko allura ba za su bada ita ba amma mu al'ummar manzan Allah Allah ya halattar mana da wannan ku duba an ce kaibar da aka samu ganima a kaibar ba a taɓa samun dukiya a musulunci kamar wannan an ce duk sahabbai a lokacin wa sun zama miliyoniyoyi sun yi kudi an fahimta musulunci ya yi ƙarfi an mai tanajin abubuwa da yawa musulunci a sun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya halattar masa wannan da al'umma su gaba abu na gaba walam tuhillu li ahadin qabli manzala ce ba halattarwa da wani annabi cin ganima ba kafin zuwa nan duk annabi idan an yaki an samu ganima sai a tare wuta ta kudita wa uqitu shafa'a manzo Allah ce Allah ya bani ceto ina shafa'atul kubra ceto na gaba da yake lokacin da aka tada alkiyama za a tsaya ne a rasa gaba da baya kowa iya tsaye a rasa inda za a yi tsayuwa ta ishi mutane a lokacin manzon Allah ya ce Allah zai sanya wa an su malamai ilhama cewa a to mu je mu samu annabi adam ba shine farkon annabin da Allah ya taba yayi halitta a bayan ƙasa a ji a ce roki Allah Allah yi sai adam ya ce wallahi abin ya fi karfi ai Allah ya ce fala taqraba hadhihi shajara ya ja kunne na kan na ci wannan bishiyar aljanna kuma na ci ba zan iya zo kun Allah ba tsoro nake ji ita ma ku tubi ga Nuhu shine farkon manzo aka je Nuhu alaihi salam aka ce to ka je ka samu Allah ka roƙa mana Allah ayi hisabi dan wutar ma ya san wutar zai tafi ba domin tsayuwar ta kai tsayuwa an ce sai an shekara arba'in a tsaye shekara dubu hamsin kai fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfasana la hawla wala quwwata illa billah shekara dubu dubu dubu har dubu hamsin yanzu ba ɗan adam ɗin da ya sai shekara dubu a duniya ba shi ɗari ma sai an caja ɗari ma sai an bincika duk duniya ba wanda aka hakaito ya shekara dubu an fahimta to amma tsayuwa kaɗai da za a yi a filin alkiyama sai an yi tsayuwa in an warware wannan tsayuwa ta kai shekara dubu hamsin a lokacin Allah kuma ba abin da zai ce wa mutane ana tsaye wani kuni ya shanye shi ma iya talin ɗaya ce mutum an rasa ina za a yi daga nan annabi nuhu ya ce wallahi ba zan yi zuwa Allah shi ma yayi wa Allah laifi yayi ya ce a rabbi la tazar ala al-ard innaka min al-ayyam na roki Allah ya halaka da duniya ina jin tsoron kar Allah ya kama jama ga annabi Musa shine kalimu Muhammad shine wanda Allah ya magana da shi wa kallama Allah Musa ta kai aje a samu annabi Musa annabi Musa ce na shi ma Allah ba zai iya zuwa Allah ba ya domin ya tuna yayi wani kisan kai da kuskure an gane ku qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa kafa an yaqtulun kuma a lokacin da ya kashe ran da kuskure yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar la a lokacin Allah ce na yafe mu ko ba shikenan ba ya ce na gafarta ba wani abu amma iya tsoron ya je wa Allah wani annabi ibrahim alaihi salam shi ma yace ba zai iya zo gun Allah domin annabi ibrahim ya ce a ya ji ya sassare gumaka an tambayi ya ce babban su ne sassare fajalam juzazan illa kabiran lahu la'allahum ilayhi yarji'un yace ina jin tsoron kar Allah ya kama kuma wata rana an ce mu zo mu tafi bautar gumaka na ci ba da lafi e fadaraba fadaraba daraba ta fin nujum fa kale ni saqi yace ni ba da lafiya kuma a lokacin lafiya ta kuma wata rana mun tawo da iyali na Sara daga falastin zama zo saudiya wani sarki azzalimi iya kwacewa mutum matarsa amma in yar uwarka ce ba zai kwace mai ita da aka tambaye ni sai ce yar uwata ce shi ma wannan ina jin tsoron kar Allah ya kama kaga har ya iya kirge lemin da yawa Allah har ya iya kirge su gaba ɗaya a rayuwarsa ba wannan sune kuma kowanne akwai akwai mafaka a ne kowanne annabawa sun ji daɗin su amma ce ga annabi isa ku je ku same shi shi ne ruhullah a ji a sami annabi ya ce a aini na fi kowa laifi ma ita ni fa ce ma ake allah ne bauta ake ne kuma allah ya san ba shi ba ne ya ce a bauta masa ba a sarransa ba bai ma sani ba amma ce tsoro nake na je gaban allah ni har wa an sun mai da ni abin bauta bai zan ce ba amma ku je ku sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa ga manzana ce ana laha ana laha wannan matsayina ne wannan matsayina manzala ce zai je sujjada a zatin ubangiji ya ce kalmomin da zai faɗa na yaban Allah ya ce zama san su sai a lokacin Allah zai mai ilhama ya dinga yi wa Allah kira daga nan manzan Allah Allah zai irfa a ra'asa daga kanka fasal tuta wa shafi tushaffa Allah zai ce manzan Allah roƙi duk abin da kake so za a baka nemi alfarmar duk abin da kake so za a yi ma shine wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda to wannan shine abin da manzo Allah ke cewa itu shafa'a ke wa kana nabi sallallahu alaihi wa kana nabi yub'ath ila qaumihi abu na biyar inji manzon Allah da Allah ya bani kowane annabi ana turo shi zuwa ga mutanansa kawai khassa iya mutanansa kawai wa ba'istu ila nasi amma ni kuma duk duniya ni manzon duniya ne kamar ai za a ce wa ila adin aka huda wa ila samuda aka musaliha wa ila madina akamu shu'aiba duk wannan akwai areas amma shi manzon Allah Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ni manzo ne zuwa gare ku gaba ɗayan duniya to wannan sune abubuwa guda biyar da manzon Allah ya ce Allah ya bani su amma bai biya kowane annabi ba an bani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an fahimta to mun zo inda zamu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu yi kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi kumbinta mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya rufa mana asiri duniya da lahira ya sa mu yi lafiya mu wanye lafiya akwai ɗaya daga cikin yan uwan mu Alhaji Abubakar Muhammad wanda muke zuwa da shi kullum wannan majalisi to a jiya Allah ta yi wa mahaifinsa rasuwa a yau da safe aka yi jana'izarsa a unguwar yaro gana to muna don Allah ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna ci makomarsa dukkan kusakuransa na rayuwa Allah ta'ala ya fi masa da mahaifanmu duka da wanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai muna addu'an Allah ta'ala ya yafe mana ya sanya aljanna ci makomar mu muna addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ka shirye da mu tafarki madidici Allah ta'ala ka dora mu a gwadabi na kwalli dukkan abin da zamu saba ma ya Allah ma ba daidai ba Allah ka hana mu aikata shi ya Allah ka tabbatar da mu akan layin gaskiya ka ba mu ikon cikawa akan wannan layi ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da ya fi mu Allah ka mana magani shi da abin da yake mana barazana a rayuwa Allah ka aminta da mu gari shi ya Allah mu roƙon ka ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da yalwa da da wadata Allah duk matsi da kwanciyar rayuwa mana roƙon ka ya Allah ta'ala ka tsare mu daga fadawa shi shi dukkan masu bukatu na alkhairi cikin mu Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk masu jinyoyi a cikin mu Allah ta'ala ka ba su lafiya ka saka fara suke yi ko mu ko iyalanmu duka Allah ka warkar da mu ka ba mu lafiya Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka ba mu da mana mai albarka shi wanda ya asasa wannan masallaci mai wannan gida muna don Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta'ala ya karɓi ayyukansa na alkhairi ya kara masa buɗe cikin harkokinsa abubuwan da yake tsoron faruwarsu da mu Allah ya tsare mu Allah ya ji kan mahaifinsa da namu Allah ya shirya da zuriyarsa da tamu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin